إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ranar asabar 19 ga watan Jumadal Akhirah shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da ranar 22 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 13 cikin jerin darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi al-Imam ibn Abi Asim wanda ya rusu ne a shekara ta 280 bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta littafin nan ne dan bayyana aqidar magabata wanda kuma littafin ana matukar girmama littafin da lissafa shi cikin daya daga cikin muhimman littattafai wanda ke karantar da aqidar salaf Allah ya saka mashi alkhairi zamu tashi kai tsaye yayin da malam yace bab alam babbabi na 28 lamba hadisi na 123 yace haddathana Muhammad ibn Idris قال حدثنا سعيد ابن كثير بن عفير قال حدثنا ابن وهب أن يونس بن يزيد عن, عن ابن أبي عبلة عن عدي ابن عدي قال سمعت العرس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرء ليعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره ثم تعرض له الجادة من جواد النار فيعمل بعملها حتى يموت عليها وذلك ما كتب له وإن المرء ليعمل بعمل أهل النار البرهة من من دهره ثم تعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك ما كتب الله تعالى أحسبه أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan isnadi malam ya karbo shi ta hanyar malamin sa Muhammad ibn Idris shi kuma daga Sa'id ibn Kathir ibn Ufair ibn Muslim wannan malamin yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim shi kuma yace daga Ibn Wahab ma'ana Abdullahi dan Wahab daga Yunus ibn Yazida al-Aili daga cikin rijalul jama'a rasuwarsa shekara ta 159 an sha jin hadisan shi daga Ibn Abi Abla ma'ana Ibrahim ibn Abi Abla an Adi ibn Adi ibn Umaira wanda ya rasu a shekara ta 120 tabi'i ne yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma yace sami'tul ursa naji al-urs sunan mutum ne sunan shi urs ibn Umaira daga cikin sahabbai ne mutanen ƙasar Sham wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu aka ji yana cewa innal mar'a lalle shi mutum da ya amalu bi amali ahal janna alburhata min dahari yana iya ka ganshi yana ta yin aiki na ɗan aljanna aikin lada na ɗan aljanna aikin nagarta aikin imani alburhata min dahari wani tsawon lokaci cikin rayuwarsa sun mata arzu lahul jaddatu min jawadin nari sannan kuma sai abin da aka tanadan masa na wuta sai ya bujiro masa ya amalu bi amaliha sai koma aikin yan wuta hatta ya mutu alaiha sai mutu yana aikin yan wuta wadhalika ma kutiba lahu wannan shine abinda aka rubuta mashi din da ake cewa an rubuta mai tun yana cikin ciki wa innal mar'a la ya'mala bi amali ahli an-nar lalle shi mutum la ya'malu yana yin aiki bi amali ahli an-nar aikin yan wuta al-burhatu min dahri wani tsawon lokaci cikin rayuwarsa summa tare da hujjatu min jawadil janna sannan sai aikin shi na aljanna sai ya bujuro mishi fayamalu biha hatta ya mutu alaiha har ya mutu akai wadhalika ma kataba Allah ta'ala wannan shine abinda Allah ya tsara masa abinda Allah ya kaddara masa sai yace ahsibuhu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina tsammanin daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga farko ya faɗi maganar a matsayin maganar sa ne mauqufi dan haka hadisi ne wanda yake yazo lafazi mauqufi amma da hukumin marfu'i ko kuma da daga shi daga ƙarshe al-Imam al-Bazzar ya ruwaito shi hakanan Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir da as-Saghir ta wannan hanya ta Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr marfu'an bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne tabbatacce kuma ga shahidin shi nan hadisin Jibrila wanda ya bada labari na abin nan hadisin jam'u khalqin ahadikum ko inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman wannan hadisi yana yana shaida ga wannan ma'anar su guda bab zikrul qadri war rida bihi dama dai babukan yana ta mana magana akan kaddara ne zai dade yana magana akan kaddara tabbatar da cewa Allah ya san komai shi ya tsara ya rubuta shi ke gudanarwa shi ya halicci bayi da ayyukansu mun yi magana a wancan darasi ko wanda da cikin darasa akan arkanul imani bil qadri guda hudu din al ilmu sabiq ilimin Allah da ya gabaci komai sannan al kitaba Allah ya sa an rubuta sannan al-khalq Allah ya halicci aikin da masu aikin sannan kuma al-irada Allah ya nufaci aiki ya faru yace haddathana ibn hasab qala haddathana hammad ibn zaid qala haddathana matr al-warraq an abdullah ibn burayda an yahya ibn ya'mur an abdullah haddathani عمر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل هيئته هيئة مسافر الحديث وانا حديث شين دي حديث da ka sani sanannen hadisin nan na hadisin kaddara wanda ke farkon sai muslim wanda sai ya ibn ya'mur suka zo daga kasar su a iraki suka tambayi abdullahi dan umar suka ce an samu wasu a garuruwan mu suna musun kaddara yace to in kun je ku ce nayi baran baran da su sannan ya ba su wannan hadisi mala ya karbo shi daga ainihin ibnu ha ibnu hassab shine muhammad ibnu ubayd ibnu hassab al al ghiyari wanda ya rasu a shekara ta 238 daga hammad ibnu zaid shi kuma daga matar matar ibnu tahman abu raja al warraq matru duk da akwai maganganu a kansa amma yana da hadisi a cikin sahih muslim da kuma al-kutubul arba'a rasuwarsa kuma shekara ta 100 ne da 29 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haddathani ana abdullahi ibn buraida an yahya ibn ya'mur daga alƙalin ƙasar marwa yahya ibn ya'mur daga abdullahi ya'ni ibn umar kenan haddathani umar qala umar yace bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata rana muna tare da ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi yace idja rajulun hay'atuhu hay'atu musafir sai ga wani mutum yazo wannan mutum yazo da kama irin ta matafi wa thiyabuhu thiyabu muqim amma tufan shi irin na mazaunin gida hay'atu hay'atu musafir shine ba a san kamannin sa ba garin Madina karamin gari ne ta fuskar adadin mutane da kuma kowa ya san kowa to da haka da zaran an ga wanda ba a sani ba an sani an san wannan bako ne kamar yadda ka san dai a ƙauyuka da wurare wanda suke keɓantattu za a iya gane wanda yake bako ma'ana in ka shiga wata ma'aikata ko wata makaranta duk malaman makarantar su san junansu da zarar an ga bako an san bako ne malaman makarantar su san malaman junan malaman makaranta in ka shiga wani office haka ana iya gane bako to haka da Madina take amma kuma siyabuhu siyabu muqim kamannin tufansa babu datti irin na matafi a wancan lokacin idan mutum ya tafiya dole za a ga alama za a ga tufafinsa ya yi datti ƙura ta hau jikinsa da makamantansu to babu wannan alamar an gan shi kamar yanzu ne ya fito daga gida fes ya yi wankan shi faƙala ya rasulallah adnu minka ice ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka bani dama na zo kusa da kai fadana hatta wa za a yadahu ala rukbati ya je ya sanya hannunsa akan gwiwarsa fa kala yace ya rasulullah mal iman kala annabi yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi rusulihi wa bil mauti wa bil ba'thi wal jannati wan nari wal qadri kulli kai imani da Allah kai imani da malaikun Allah kai imani da littafan Allah da manzannin Allah kuma kai imani da mutuwa da tashi bayan mutuwa da kai imani kuma da aljanna da wuta da kaddara gabaki dayanta kala sai ce fa idza fa'altu dhalika faqad amantu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ne haka na zama mumini qala na'am nabi ya ce kware kuwa qala sadaqata wannan mai tambaya yace kafa da gaskiya qala falamma walla qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ariya bir rajul bayan da mutumin ya juya ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dawo mun da mutumin nan qala mai bada labari yace fatalabuhu falam yajidu ana fita aka neme shi aka rasa فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم wannan jibrilu ne Allah ya ƙara masa aminci ya zo don ya koya muku addinin wannan hadisi game da muka ambata yana cikin sayin muslim haka nan al'ajuri a cikin kitabun shari'a ya ruwaito shi haka nan abdullahi ɗan gidan imam ahmad ibn hanbal a cikin as-sunna nasa sun ruwaito shi ta wannan hanya da wasu hanyoyi haka nan al-imam marwazi a cikin ta'zimu qadari salah shi ma ya ruwaito wannan hadisi da wasu shi haka nan al-Imam Tayalisi a cikin musnadinsa haka al-Allama afwan haka al-Imam al-Bukhari a cikin littafin Khalqu Af'alil Ibadi ya rawaito shi ta hanyar malamin shi Abu Nu'man ya rawaito shi haka nan wasu malaman waɗanda ba wannan ba hadisi ne mashhuri sananne da gaskiya abinda hadisin ke nunawa shine asalin abinda aka kawo imani da kaddara cewa kaddara tabbas babu shakka game da ita kuma me kaddara shine duk abin da ke faruwa ga bayi Allah ne ya tsara haka Allah ne ya hukunta haka Allah ne ya ba dama ya ba bayi ƙarfi da dama na kasabin aikin a haka Allah ya sani tun kafin su an rubuta ga baki ɗaya قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عن الركين ابن الربيع عن يحيى بن يعمر وعطاء بن السائب عن ابن بريدة ويحيى بن يعمر عن ابن عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه wannan isnadi ne ya kawo dan ya bada mutaba'a ga wancan daga al-Hasan ibn Ali ibn Rashid al-Wasiti wanda malamin Abu Dawud ne Abu Dawud ya kada tsirwa daga shi daga cikin ashabul kutubus sita gaba daya shi kuma daga Yazid ibn Harun daga Sharik ibn Abdullah al-Qadi daga Ar-Rakin ibn Rabi' ibn Amila al-Fazari wannan yana da hadisi a cikin muslim da al-kutubul arba'a bukhari kuma ya fitar da hadisin shi a cikin littafin shi abin nan khalqu af'alil ibad shi kuma yake riwaya daga yahya dan ya'mur wancan alkali da kuma ata ibnu sa'id su biyun daga buraida yahya ibnu ya'mur yace daga abdullahi dan umar daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan isnadi isnadi ne sahihi duk da a cikin shi akwai sharik ibnu abdullahi alqadi yana da subul hibzi amma kaga yana da mutaba'a waccan da ta wuce sannan yana da wata mutaba'a daban a cikin asan kubra ta limamu an-nasa'i da kuma littafin ta'azimu qadr as-sala na al-marwazi shi ya samu mutaba'a ya kada cewa haddathana ibnu mansur at-tusi qala haddathana abul jawabi qala haddathana ammar ibn ruzayk عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة قال انطلقت أنا ويحيى بن يعمر فذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه wannan kuma daga malamin shi wanda mun sha jin hadisin sa shine Muhammad ibn Mansur At-Tusi shi kuma daga Abul Jawab wato Abul Jawab sunan shi Ahwas ibn Jawab daga cikin rijalul muslim ne shi ma muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun fitar da hadisin sa ya rasu a shekara ta 211 shi kuma daga Ammar ibn Ruzayq al-Dabbi shi ma yana da hadisi a cikin Muslim wannan da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah ya rasu a shekara ta 159 daga Atha ibn Sa'id babban malami daga Muharib ibn Dithar daga Abdullahi dan Buraida yace in talaqtu ana wa Yahya ibn Ya'mur ni da Yahya dan Ya'mur mun tashi mun tafi takalas sakano muka tafi kasar Hijaz muka je go Abdullahi dan Umar fa zakara Ali ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallama nahwahu watankwacin wannan wannan ma hadisi isnadi ne wannan wanda yake mu'taba duk da a cikin shi akwai Ata ibn Sa'id wanda ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa kaga shi ma dai ya samu mutaba Ibn Abi Shayba ya fitar da wannan a cikin kitabul Iman ɗinsa a haka nan a cikin musannaf haka Allah lakai a cikin littafin shi na na sunna dukkanin sun fita da shi shi ma wannan isnadi wanda yake mutaba ga wancan na farko din wa hadathana muhammad ibn abi bakr qala hadathana mu'adh ibn mu'adh ya sake kawo wani isnadin ta hanyar mu'adh dan mu'adh at-tamimi al-ambari alqalin nan cikin manyan malaman hadisi wanda ya daga cikin rijalul jama'a rasuwarsa shekara ta 196 wannan wannan isnadin shine irin isnadin da ke cikin al-ajuri al-shari'a na al-ajuri hakanan al-Imamu At-Tirmidhi ya ruwaito da wannan isnadin ta hanyar malamin shi Muhammad ibn Musanna zuwa ga Mu'az dinnan zuwa ga Kahmas a cikin sunan ɗinsa haka na al'imamu muslim ya ruwaito shi da ibnu maja da al'imamu ahmad ibnu hanbal da abu ya'ala da wasu su ta hanyoyi daban-daban haka na ibnu manda a cikin kitabut tauhid dukkanin su ruwaito wannan isnadi ne wanda yake tabbatacce ga wannan hadisi وحدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس قال حدثنا ابن أبي ابن بريدة أن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وانما اسناد irin na muslim ne da Abu Dawuda daga Ubaidillah dan Mu'adh dan Mu'adh daga baban shi Mu'adh dan Mu'adh daga Kahmas ibn al-Minhal as-Sadusi bihi zuwa gare shi wa haddathana Abu Kamil فضيل بن حسين قال حدثنا أبو معشر البراء قال سمعت عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أنهما سمع ابن عمر يقول حدثني عمر أو أخبرنا عمر رضي الله عنه أنهما أنهم بينما هم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إذا كان إسنادي تاني أبو كامل Fudail ibn al-Husayn al-Jahdari daga cikin rijalul Muslim ne shi ma da Abu Dawud da Nasa'i ya rasu shekara ta 137 bayan hijira shi kuma yace daga Abu Ba'sharin al-Bara Yusuf ibn Yazid kenan daga Uthman ibn Ghiyas shi ma wannan ya da hadisi a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullah dan Buraida da daga Humayd ibn Abdurrahman shi da Yahya dan Ya'mur sune wanda suka je gun Abdullah dan Umar dan suka tambaye shi shi kuma ya basu wannan labari yace Umar ya ce min bainama annahum bainama hum julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai wannan isnadoji ne ke takawa don tabbatar da wancan wannan shi ma isnadi ne tabbatacce Ibn Manda ya fitar da shi a cikin kitabut tauhid nashi sannan Muslim ya rawaito kwatan kwacin sa da ainihin al-Imam Ahmad da ɗansa a cikin sunna da Abu Dawuda da Al-Marwazi a cikin taqdimu a cikin taqdiru ta'zimu qadr as-salah وحدثنا زكريا ابن يحيى ابن الصبيح قال حدثنا شريك قال حدثنا حسين ابن حسن الكندي عن ابن بريدة عن حميد بن عبد الرحمن قال يتي هججت أنا ويحيى بن يعمر نيدا يحيى بن يعمر من تفأيك حجي فمررنا بعبد الله بن عمر da muka biyo kasar Madina sai muka ga Abdullahi dan Umar fa zakara annabi fa zakara anin nabi sallallahu alaihi wasallama nahwa sai ambaci kwatankwacin wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne mai rauni jama'a amma abin da ya kawo din yana da mutaba'a diji. saboda me ya zama yana da rauni saboda Hussein ibn Hassan al-Kindi malaman hadisi ba su san shi ba sannan kuma baya ga haka Sharik ibn Abdullahi wancan da muka ji a cikin isnadin yana da su'ul shimsi da haka nan tunda bai samu mutaba'a ba kaga za a yi ɗari-ɗari ba za a karɓa ba wa da sana Muhammad ibn Mansur قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن يحيى بن يعمر قال حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن قال فلقينا عمر لقينا ابن عمر كفة عن كفة فقال حدثني عمر فذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساجي كاو wani sabon isnadi daga Muhammad ibn Mansur daga Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib wani malami ne cikin malaman kasar Bagadaza babban hafizi ne na hadisi rasuwarsa shekara ta 208 yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita al-usul shi kuma daga babban malami Mu'tamir ibn Sulaiman at-Taymi malami ne dan malami Mu'tamir dan Sulaiman daga Sulaiman at-Taymi babansa kenan Mu'tamir shi ma daga cikin rijalu al-kutubus sita ne haka nan mahaifinsa Mu'tamir ya rasu a shekara ta 180 da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yace dai daga Yahya dan Ya'mur din dai mai isnadin qala yace hajajtu ana wa Humayd da ni da Humaydu na mun tafi ainihin wato aikin haji falakina ibnu Umar sai magamu da Abdullahi dan Umar kiffatan an kiffa shine abinda zaka ce da Hausa ido da ido ko da larabcin zamani a ce wajahal li wajhi face to face to ada sai suke kiffatan an kiffa hannu da hannu saboda an gamu za a sha hannu gaisuwa sai ce mun gamu da shi hannu da hannu kawai kowanne cultural orientation ne na ya, ake fada ta yi wasu kuma su ce jiki da jiki a wani garin ko ko a wani yaren ko wata lahaja saboda kun ga mu jikinku za su zama kusa da juna ko ko ko irin abin da ake cewa cil da cilko gana annabin tsohuwa eh yadda Hausawa suke faɗa a karin magana almuhimu dai ma'anan kiffatan an kiffa shine wajahan li wajhin mun game da shi ido da ido faqala yace haddathani umaru babana umar ya bani hadisi fa zakara mithlahu sai ambaci kwatankwacin wannan wannan ma riwaya tana cikin muslim da littafin ash-shari'a sorry da littafin allalakai sharh usul al-sunna wal jamaa da kuma littafin Ibn Manda dukkanin su ruwaito shi wa hadathana Muhammad ibn Asim al-Asfahani qala hadathana Mu'ammil qala hadathana Hammad ibn Salama an Yahya ibn Abi Ishaqa an Yahya ibn Ya'mur an ibn Umara an annabi sallallahu alaihi wasallama wa tu'minu bil qadri kulli daga Muhammad ibn Asim al-Asfahani daga Mu'ammil ibn Isma'il yace haddathana Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Imam daga Yahya ibn Abi Ishaq daga Yahya ibn Ya'mur daga Abdullah dan Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan riwaya aka ce annabi ya ce wa tu'mina bil qadri kulli kuma kai imani da kaddara ga baki ɗayansa wannan hadisi ne tabbatacce duk da isnadin yana da rauni saboda mu'ammil din nan malamai sun yi magana akan rauninsa saboda kasarati khata'i kuskuren shi yarin jayi daidai dinsa da haka malamai suka raunata shi ba sa karban ainihin wato isnadinsa al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wannan haka nan al-Marwazi dukkanin su sun rawaito akwai maganganu da dama da malamai suka kan wannan isnadi amma dai karshe dai ya tsallaka ainihin gada wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Muawiyah ibn Hisham an Sharik an ibn an ibn an Abi Hashim an Abi Mil Mijlad an Qais ibn Ubad عن عمار عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك الرضا بالقدر daga Abubakar wato Ibn Abi Shayba kenan zuwa ga Muawiya ibn Hisham al-Qassar daga cikin rijalul Muslim wal Arba'a da Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad zuwa ga Sharik ibn Abdullah al-Qadi zuwa ga Abi Hashim daga Abi Mijlazin Lahik ibn Humayd kenan daga Qais ibn Ubad cikin tabi'ai daga Ammar dan Yasir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan sahabi daga cikin as-sabiqun al-awwalun qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa as'aluka riba bil qadr ya Allah ina roƙonka ka sa mini yadda da kaddara wannan hadisi ne ingantacce shi ma duk da isnadin yana da matsala ta fuskar sharik ibnu abdullahi din can wanda yake sayyul hibs sai dai yana da isnadoji daban-daban da za su inganta shi baya ga wannan littafin shi kanshi ibnu abi asim ya ruwaito shi a littafin shi daban shine al-ahad wal masani haka ne ibnu abi shayba a cikin musannaf da addu'an da take cikakkiya haka na imam ahmad ibnu hanbal haka abu ya'ala a cikin musnadinsa hakanan kuma ainihin wato annasa'i a cikin sunan ɗinsa dukkanin sarwaito shi da da wannan doguwar addu'a da makaranta ɗazu a cikin karatunmu na al-istiqama wa da sana abu rabi az-zahrani qala da sana hammad ibn zaid an ata ibn sa'ib an abihi an ammar ibn yasir an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yad'u wa as'aluka ar-ridha bil qadri wannan kuma isnadin ta hanyar Abu Rabi Az-Zahrani shine Suleiman ibn Dawud daga Ahmad dan Zaid daga Atha ibn Sa'ib daga babansa daga Ammar dan Yasir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi ya kasance yana addu'a yana cewa ad'u wa as'aluka riba bil qadri ina roƙonka ka sanya mini yadda da kaddara wannan isnadi ne tabbatacce musamman saboda mun lura da kyau akwai wata latifa anan Hamadu dan Zaid yana daga cikin ɗaliban da suka ji karatu a gun Atsa ibn Sa'id qabla al-ikhtilat qabla al-ikhtilat domin Atsa ibn Sa'id yayi shekaru wajen hudu a cikin ikhtilat kuma bai daina ba da hadisi ba ka sai zama akwai ɗalibai da dama da ba a karɓar riwayar su daga gare shi saboda ikhtilat ka ake tantance su wane ne da suka ji a gunsa kafin ikhtilat kuma ana ihtifali ana murna in an gane daga cikin su akwai Hamadu dan Zaid haka wannan isnadi ne lafiya da wa hadathana zakariya ibnu yahya ibnu sabi qala hadathana sharik an mansur arbi'i ibnu hirashin an an ali ibn abi talib an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi shi kuma wanda asalin shi riwayat ibnu majah ne a cikin muqaddima ta sunan dinsa ta hanyar zakariya ibnu ya ibnu sabi daga sharik ibnu abdullah daga mansur daga rabi'i ibnu hirash rabi'i ibnu hirash tabi'i ne cikin waliyai wanda aka ce ko dariya ba a taba ganin shi yana yi ba ko ba a taba jin ya faɗi magana ta ƙarya ba ko cikin raha irin highly serious person ne haka baya dariya kace mishi algaba ta malam me yasa kai baka dariya ne ko me aka yi sai da kai gum yace ya zan yi dariya ni da ban san ko na haura al'arshi ba a a a me yake ce mishi saradi ba yana na dariya kamar kai ne a ce kana kana hannun yan sanda ana ta bincike ana tuma ka da laifi capital offense kamar kisan kai zai yi a kan kana dariya dole kana cikin la haula wala quwwata ne ko sai an gama bincike an je an yi shari'a an gama duka proceeding zai na shari'a an zo an ce to an yi pronounce an yi announce ɗinka cewa not guilty to sanin me lokacin dariya yi san za ka dariya amma amma yaushe za ka ga kana dariya kana sakin fuska to shine malaman tarihi suka rawaito kamar da Ibn Hajar ya kawo cikin al-Ibn a cikin Tazibut Tazib da wasunsa cewa san da ya rasu da aka dauki gawarsa sai aka ji tana kirkira dariya yana cewa ku sori ku kai ni ku sori ku kai ni ga mala'ikun rahama nan suna jira na kissa ce kuma tabbatacciya wannan daga cikin karama da Allah ya gwada akan wannan bawan Allah Rabi'i ibn Shirashi Allah ya kafarta masa babban tabi'i ne to shine dama dalibin Sayyidina Ali ne ya ya rasu ne rasuwarsa a shekara ta 104 bayan hijira ya ruwaito daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kamar yadda ambata shine irin isnadin Ibn Majah a cikin muqaddima ta sunan ɗinsa da kuma al'ajuri a cikin shari'a da allalakayi a cikin shari'a usul itikadi ahli sunnati wal jama'a da al-khatib al-baghdadi shi ma ya ruwaito shi isnadin yana da matsala saboda sharik ibn abdullahi din can amma dai magana ce tabbatacciya kamar yadda muka faɗa muka maimaita wa haddathana abu musa haddathana muhammad ibn ja'far غندر قال حدثنا شعبة عن منصور الربعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر كله wannan isnadi ne wanda yake wannan ala shar'i shekhaini ne duka mazajen daga Abu Musa wancan Muhammad ibn Kamil da muka ji a baya zuwa ga Muhammad ibn Ja'far shine gundar babban ɗalibin nan cikin ɗaliban makarantar shu'uba daga shu'uba ibn al-hajjaj abul bisab al-ataki an mansur ibn mu'tamir an rabi'i ya ibn hirashin an ali ibn abi talib an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace salawatullahi wa salamu alayhi al-akhiratu al-ula manzo Allah yake cewa la yu'minu abdun bawa baya samun imani hatta yu'mina bi arba'in sai yayi imani da abu guda hudu بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق سيا إيمان da cewa Allah ubangiji ya sai shaida cewa Allah ubangiji sarki ne mahalicci shi kadai ba shi da abokin tarayya shi kadai cancanta abota mushi sannan yayi imani da cewa ni Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne Allah ya aiko ni da gaskiya sannan yayi imani da cewa abu na uku imani da cewa lalle bayan mutuwa akwai tashi akwai tashin alkiyama ita da mutuwa babu wanda yake kare ta domin waki ce da mulhidi da mumini da musulmi da mushriki kowa ya san ana mutuwa baya iya tabbata a duniya amma inda ake samun katabar shi ne kafirai da fasikai da batattu waɗanda suke ƙaryata ainihin lahira ko dai itiqadan ko amaliyan akwai waɗanda ba su kaita lahira a ƙudurcinsu ba amma aikin su yayi kama da aikin wanda bai da akwai lahira ba da haka Allah yake cewa ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun wadannan mutane ko wasu san da aka kashe su bane suna ta shantakewa suna ta badala suna ta ta'annaki to waɗannan suna daga cikin wanda basu imani da lahira ba a aikin su wa hatta yu'minu bil qadri kulli sai kuma mutum yayi imani da kaddara gaba ɗayanta ta alheri da ta sharri mai dadi da mara dadi wanda yake so da wanda baya so wannan riwaya al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito ta da Bazzar da Ibn Battah da kuma At-Tayalisi a cikin musnadinsa da Al-Lalikai a cikin Sharh Usul Fiqh al-Sunnah wal Jama'a da Ibn Hibbana da Hakim dukkanin su rawaito ta hanyoyi mabambanta zuwa ga ainihin shi wannan abin nan Mansur zuwa ga Rabi'i zuwa ga Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa da sana Umar ibn Khattab قال حدثنا ابن إدريس محمد بن إدريس ومحمد قال حدثنا عمر بن الخطاب ومحمد بن إدريس ابن إدريس قال وكاجي wani Umar dan Khattab ba wanda ka saba ji bane wannan wannan Umar ibn Khattab Ar-Rabisi ne Basri mutumin Basra ne yana da hadisi a cikin Ibn Majah ne kadai kamar yadda ka san dai mutum ne ya ci sunan wani har sunan kuma ya zama shine sunan shi a nan ƙasa Hausa ma da irin wannan al'ada daga kaji ana ce mutum sai kaji ana ce mutum dan Suleiman sunan shi kuma a ce mutum Suleiman dan Dauda dan Dawuda haka ake cewa kamar shine annabin Allah dan Dawuda ko kaji ana ce mutum yawwa Usman sai a dinga ce mishi kawai Shehu Usman sai a dinga ce mishi Shehu Usman haka akwai wani sunaye da galibi su fa suna saka shi Aliyu Sisi sunan wani shehi ne shi ma haka laƙubba a ce mutum faruku a ce mutum siddiku a ce mutum zunnurai ni duk wannan ya shahara baki mutane yanzu ba muna magana ya halasta ne ko bai halasta ba mun gani yawwa yawanci tafa'uli ne da tunawa da cewa ai sunan na wani ne aka maimaita ba mutane suna kudurta cewa wai yana da wannan falalar ko darajar bace hasali a nan ƙasar da idan ka sa mutum suna muhammadu ba a barin shi haka gaya dole sai an sirka shi da wani abu mutane suna ganin sunan yayi girma sunan manzo Allah sallallahu alaihi yayi girma kai a ce kai ga ka sunan ka kawai Muhammadu duk galibin mu sunayen mu Muhammadu ne Muhammadu Awwalu Muhammadu Sani Muhammadu Salisu Muhammadu Mustafa Muhammadu mai gari Muhammadu kaza kowa sai an hada da wani lakabi za ga wani gidan sai an kai Ashu Muhammadu Ashu na goma ke don haka mutane suna daraja waɗannan sunayen kuma za ka ga idan mutum na da irin wannan sunan ba ma a mai fada a gida sai a ce mai sunan ma'aiki haka fatima sai a dinga cewa binta shi ne za a ce an tan ana bintu rasulullah ya kuma binta din kawai yanzu kuma yin gayu su ce bint ko su cire abin nan din to haka dai haka dai to irin wannan ne har suna sai ya bi shi amma ba sai na umar da ka sani bane dan babu yadda zai wannan ya riwaya daga sai na umar akwai fajuwa mai fa'i tsakankani sunan shi Umar ibn Khattab Ar-Rabisi mutumin garin Basra ne shi da Muhammad ibn Idris قال حدثنا حماد ابن مالك الأشجعي من أهل دمشق من أهل حرسة متمن دمشق ني أحرسة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عبيد العنسي آه آه العنسي قال حدثنا أبي بابانا وتو عبد الرحمن بن كنان عبيد قال سمعت مصعب بن سعيد يقول سمعت ابي يقول نجي بابانا yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'aikin Allah ya ce man ja'a bi salasin wanda yazo da abubuwa guda uku walam ya'ti bir rabi'a bai zakke da ta hudun ba falaysa bi mu'min imanin shi bai ba man shahida Allah ilaha illallah wa shahida anna muhammadar rasulullah wa annahu mab'uthun min ba'd al-maut wa yu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi dole sai ka hada hudun ka yi imani da Allah cewa Allah shine mahalicci shine abun bauta shi kadai ka shaida cewa manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya zo da gaskiya ka shaida cewa za a tashe ka bayan ka mutu kai imani da cewa bayan ka mutu za a tashe ka sannan kai imani da kaddara ta alheri ta sharri idan kai dauki kwaya uku ka bar daya imani bai yi ba wannan isnadi ne da'ifi jama'a dai raunin sa wancan mutumin Abdurrahman ibn Ubayd din nan baban Isma'il dan Ubayd wanda da shi da Hammad ibn Malik waɗannan babu wanda ya amince da su in banda Ibn Hibbana Ibn Hibbana ne kadai ya kadaice da amincewa da su da haka malamai suke dare dare da inganta wannan isnadi wa da sana Muhammad ibn Auf qala da sana Abu Malik Hammad ibn Malik to kaga ya sake maimaituwa min ahli arasta qala da sana Isma'il ibn Hannad Hammad al-Anasi an abihi shi ma kaga ya maimaitu da haka isnadin ne dai an Abdurrahman ibn Ubayd wa ibn Nufay'in ذكر عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص كنان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه wannan mai tsari ne mai rauni wanda gashi na amma mai malam ya ci gaba da cewa wa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana al-fadd ibn dukayn an hisham ibn sa'd an amr ibn sha'ib an abihi an jaddihi wannan isnadi ne kikkiawa isnadi ne mai kyau abubakar ibn abi shayba zuwa ga fudail ibn dukayn nace iya da kuskuren baki na ne da zuwa ga hisham ibn sa'd daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi daga baban shi daga kakan shi amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn amr daga baban shi shine wato Shu'aib ibn Muhammad daga kakan shi shine wato Amru Abdullahi dan Amru dan As Amru dan Shu'aib an abihi an jadihi Amru ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullahi ibn Amr ibn al-As an Amr ibn al-As daga shi ma kakan baban kenan ko shine Amru dan As din gaba daya qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fita fa qafa alaihim sai ya tsaya a gaban mutane fa qala sai yace inna ma halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim ala anbiya'i abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku shine sabawa annabawa annabawa su ce dama su kuma su ce hagu annabawa su ce fari su kuma su ce baki annabawa su ce ayi su kuma su ce ba za a yi ba su tambayi annabawan Allah annabawan su ba su amsa su ƙi yin aiki da amsa yahudi kenan abinda suka yi kenan wannan shi halakar da al'ummomi kuma shi yake halakar da mutane har yanzu yace walan yu'mina ahadun hatta yu'mina bil qadari kulli babu wanda zai zama mu'mini har sai ya imani da kaddara gabaki ɗayanta khairihi wa sharri kyakkyawata da mummuna kamar da muka ambata isnadi na kyakkyawa abu ya ala ya fitar da shi da lalaka'i da al-imam at-tabarani dukkanin sun fitar da shi wa da sana yaqub ibn humayd يعني ابن كاسب قال حدثنا ابن ابي حازم وانس بن عياد يعني ابو ضمره wanda ya rusuka ta 200 daga cikin rijal jama'a an abi hazim an amr ibn shaib an abihi an jaddihi qal yace la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wa khairi babu ba wanda zai zama mumini sai yayi imani da kaddara kyakkyawa da mummuna wannan ita ce riwayar Ahmad ibn Hanbal kuma karwal ta zo ne mawqufiya ga Abdullahi dan Amr dan As haka nan lalakai ya fitar da ita da ibnu batta da kuma ainihin wato al'ajuri a cikin ash-shari'a wa hadathana al-husayn ibn al-aswad qala hadathana amr al-anqari qala hadathana abd al-a'la mawla bani zuhra an ash-sha'bi qala ataina adi ibn hatim fa qulna hadithna hadithan sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala ataitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam fa qala ya adi ibn hatim أسلم تسلم قلت وما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله وتؤمن بالقدر بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها وانا إسلامي نمي روني آه سبود عبد الأعلى أنشا مولا بني زهرة عبد الأعلى ابن أبي المساور متروكي معلومة دي سنيوة إلى الأمر شيري مالا ابن أبي عاصم ya karɓo mana shi ne ta hanyar al-Husayn ibn al-Aswad wannan shi ne al-Husayn ibn Ali ibn al-Aswad al-Ijli wanda yana da hadisi a cikin sunan ta Abu Dawud da Tirmidhi ya rasu a shekara ta 254 bayan hijira daga malamin shi Amru bin anqari sai shi mai raunin shi ne Abdul A'la Maula Bani Zuhra Abdul A'la ibn Abil Musawir Matruki shi ya kashe isnadin daga Ash-Sha'bi yani Amir Ash-Sha'bi قال عامر يتي اتينا عدي بن حاتم فقلنا من je gun sahabi adi dan hatim dan ta'i kenan dan hatim at-ta'i muka ce masa hadithna Allah shi gafarta malan ka karanta mana hadisi hadithan sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka ba mu hadisin da kaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wana ba ra'ayin shi suke ne ba mai annabi yace qala yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala naje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da ni ya adi ibn hatim kai adiyu aslim taslam ka musulunta zaka tsira lokacin kirista ne da cross katoto a wuyansa qultu sai na ce wa mal islam menene musuluncin qal nabi sallallahu alaihi wasallam yace tashhadu an la ilaha illallah ya kai adiyu dan hatim ka shaida cewa Allah ubangiji shine sarki shi kadai babu abun bauta sai shi kadai wa tashhadu anni rasulullah ka shaida cewa ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa tu'mina bil qadri bil aqdari kulliha kuma kai imani da dukkanin kaddarori khairiha wa sharriha na alkhairi da na sharri hulwiha wa murriha da mai dadi da mara dadi Aliyu dan Hatim in ba na manta ba ya rasu ne shekara ta 68 bayan hijira insha Allah wannan isnadi ne kamar da muka ambata jama'a da'ifi ne jiddan saboda Abdul A'la din can Ibn Abdul Musawir da kuma Al-Husayn Ibn Al-Aswad an yi sabani game da shi Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar yana cewa saduqun yukhti'u kathira kaga an samu gaba biyu masu matsala kenan Al-Imam Ibn Majah ya fitar da wannan riwaya a cikin sunan dinsa da Al-Imam Tabarani a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir da Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi a cikin littafinsa wato At-Tarikh wa haddathana Al-Hasan ibn Ali har ila da ta hanyar shi Al-Hasan ibn Al-Aswad ibn Ali wancan dai da cikin wancan isnadin na baya Al-Hasan ibn Ali ibn Al-Aswad shi kuma yace haddathana Ubayd ibn Salih wannan Ubayd dan Salih majhuli ne malai ba su san shi ba qala haddathana Al-Layth shi kuma yace daga Al-Layth ya ibn Sa'ad ibn Abdurrahman Al-Fihri babban malamin nan daga cikin manyan malamai a immatul huda abokin al-imamu malik ibn anas al-layth ibn sa'd al-misri malami ne mai fatawa alkali attajiri manomi babban mai arziki kuma soja mai zuwa yaki al-imamu al-layth babban malami ana cewa ilimin sa bai gaza na maliku ba sai dai bai samu falalar zaman karantawa ya dade yana malanta ba saboda harkokin kasuwanci da noma da kiwo sun ɗauke hankalinsa shi kuma maliku ya zauna ne zaman dirshen shi kawai karantarwa yake an taɓa gayyatar shi ma aka ce ya zo za a ba shi alƙalanci ya iso garin bagadaza ana jira a zo a ba shi wannan royal appointment na alƙalanci sai Allah ya ma wannan halifa cikawa wanda ya je a zamaninsa da aka sai ba ba shi wannan babban alƙali ba da haka shi sa khatibu ya masa tarjama a cikin tarih madinatu bagdad domin khatibu yana tarihin mutanen garin bagdad ga malaman da aka haifa a garin da wanda suka yi kaura suka dawo garin da wanda suka taba zuwa garin ziyara ko neman ilimi ko muƙabala ko menene to haka shi ma ya shigo garin sai ya mishi tarjama amma bai mu maliku tarjama ba saboda maliku bai je bai taba zuwa bagdad ba maliku ba ne taba zuwa shi daga madina sai makka kawai amma ka duba irin girman ilimin sa saboda daga mishkatin nubuwa ya sha kamar abu ce zaka iya rayuwa abu haka zama farfesa baka taba zuwa ko ina ba kuma ka je duk duniya a buga da ego saboda dabo da abin nan ne kardin ne na na ilimi ai abu za su dadi ko ni ma dan abu ne ai eh wani ko yana sai zama farfesa yana Allah Allah ma dan Allah wata na a gaice shi ko da examiner ne mai yazo ya zo ya tabbata ya ce nagode nagode da aka yadda cewa ni farfesa ne a gaito ne daga wata jami'a a wani kauye ba sai na faɗi sunan kauyen ba na'am na'am sai ce haddathani Khalid ibn Yazida al-Misri kenan daga Sa'id ibn Abi Hilal wannan ma mukhtalifi ne da aka wannan isnadin ya tabbata cewa mai rauni ne daga Abdul Malik ibn Abdullah Abdul Malik ibn Abdullah shi ma majhuli ne عن عيسى ابن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يلبس مؤمنا أحقابا وأحقابا اللي باوا يكن زما مؤمني tsawon shekaru da shekaru hikiba hikiba shine guda daya ahqab shine da yawa shine kamar shekaru goma kuma kamantan su thumma yamutu wallahi wallahu ta'ala alaihi saqit sannan sai ya mutu kuma Allah yana fushi da shi wato saboda karkashin rayuwarsa ya bata yace wa innal abda yalbasu kafiran ahqaban ahqaban kafiri zai zauna bawa zai zauna tsawon shekaru da dama yana kafirci tun mai mutu wallahu ta'ala anhu radin amma sanda zai mutu saboda ya tuba sai Allah ya zama ya yarda da shi wannan isnadi ne mai rauni don haka hadisin ya zo da nakara bab zikiru ihtijaji Musa wa Adama alaihi wassalam babun da ke bayani akan tattaunawa tsakanin annabi Adam uban mutane gaba daya da annabi Musa kalimur rahman radiyallahu salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan dai ci gaba ne daga babukan ainihin wato kaddara wannan matsala ce mashahuriya cewa annabi Musa da annabi Adama sun tattauna akan kaddara zai kawo mana hadisai da riwayoyi da dama akan wannan mas'alar su ma insha Allah ya fara da cewa haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Khuzami qala haddathana Abdullah ibn Wahab an Hisham ibn Sa'd an Zaid ibn Aslam an abihi an an Umar radiyallahu an wannan isnadi da malai ya kawo mana isnadi ne kyakkyawa saboda a cikin shi akwai Hisham ibn Sa'd wannan Hisham ibn Sa'd saduqun ne lahu awham duka sauran kuma hiqatu ne Ibrahim ibn al-Mundir al-Huzami malami ne mutumin garin Madina ɗaya daga cikin malamai cikin cikin malaman hadisi manya yana da hadisi a cikin Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ya rasu shekara ta 136 shi kuma yace daga Abdullahi dan Wahab al-Misri kenan daga Hisham dan Sa'ad shine wanda muka ce akwai magana akan shi saduqul lahu awham idda Imam Muslim ya fita da hadisin shi Imam Muslim da al-Arba'a rasuwar ta shekara ta 160 bayan hijira shi kuma yace daga Zaid ibn Aslam daga baban shi daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rasulullahi yace yace inna Musa annabiyyu alaihi salam kala ya rab lalle annabi Musa annabin nan na Allah yace ya Allah arina abana alladhi akhrajana wa nafsuhu min aljanna ya Allah ka gwada mana babanmu din nan wanda ya fito da mu da mu da shi daga aljanna fa arahu Allah ta'ala adam sai Allah ya gwada mishi adam malamai sai kokari su fahimci wayan shi wannan abun ya faru shin a duniya ne annabi Musa ya wannan roƙon sai Allah ya ba shi wata mu'jiza da wata karama ya tashi Adam suka yi magana kamar yadda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za shi Isra'i da Mi'raj a Baitul Maqdis Allah ya tara mishi annabawan nan gaba daya ya musu sallah duka aka taso da su daga kaburburansu har shi ne Allah ya ce wasu alman arsalna min qablika min rusulina aj'alna min durar rahmani alihatan ya abudu to halan shi ma dan Musa haka aka mishi zance ɗaya kenan cikin zantuka wasu malamai suka suka ce a'a a barzahu ne bayan mutuwa annabin Musa ai idan mutane suka hadu suka mutu aka rufe jikunansu rayukan suna gamuwa da juna ana gamuwa da juna ta a tattauna har ma mutum ya tambayi mutanen gida ko yana cikin abu dauda har mutum ya tambaya ina wane da annabi ya ce da zaran sabon mutuwa ya zo za a zo a tare a gaban shi kamar yadda ake bako in ya tafiya ya dawo ana tambaya ko ana tambaya mata ta waye aure ta ce ai har zuba ta miji ba ce duk duk abokan kan na matsaya ta arasa mai auren ta wallahi ya girgiza kai wannan ya ce to ya ta wanta ba ce ita ma tana nan dai to alhamdulillah dai tana nan dai ana an zai sa rana har ya tambayi wane fa shi wane wane bai zo nan ba to yi jinjina abin to yana ɗayan gidan kenan wasu suka ce to a wannan rayuwar ce ta barzahu annabi Musa ya nemi a nuna mishi Adamu shi yana da tambaya ko mun gane to wasu ba suka ce a'a a cikin mafarki ne ru'ya ce irin ta annabawa nan Musa a cikin mafarki ya roki wannan wasu ba suka ce a ido biyu ne ai ya san magana da Allah da haka babu mamaki a nan ne ya tambaya wasu malaman cewa suka ma a'a annabi na bada labarin abinda za a yi ne nan gaba a lahira a filin alkiyama ne annabi Musa zai wa Adam wannan tambaya wallahu a'lam shi da annabi ya dai faɗi wannan sabai kuma sun ji sun yadda kuma kuma mun yadda su malamai saboda suna da suna da kulafuci ne da da tone tone a san malamai haka suke za su ta tambayoyi suna ta raising questions suna neman musu amsa dan abun ya ƙara armashi fahimta ta ƙara fitowa fili sai ya ce da aka nuna masa shi sai ya ce mashi faƙala ya ce lahu ya ce masa an tallazi na faƙallahu ta'ala fi kamar ruhi kai ne adamu ɗannan wanda Allah ya hura maka ransa wa Allah maka al'asma'a kullaha ya sanar da kai sunaye ga baki ɗayansu wa amara mala'ikata hufasa da dulaka ya sa mala'iku su gama su duka kai ne yana so ya tabbatar da mahallin tambayin mahallin ne ko kala na yace kware ni ne kala fa ma hamalaka ala an akhrajta ma wa nafsaka min aljanna ci to me ka ja mana wannan bala'i ka fitar da mu da mu da kai gaba daya daga aljanna kala lahu adamu sai adam yace wa man anta kai kuma waye kai da wannan irin tambaya kala ana musa yace ni ne danka musa kala anta nabiyyu bani isra'il yace okay kai ne annabi na banu isra'ila ko anta allazi kallamaka rabbuka min wara'i hijabin kai ne wanda Allah yake magana da kai walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu yace lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqi ya magana da kai ba tare da akwai mai shiga tsakani ba tare da Allahu subhanahu wa ta'ala rusulun minan nasi ba yace masa qala na'am yace kware ko qala fa ma wajadta zalika fi kitabillahi ta'ala to kai wannan tambayar da kake min baka ga amsar ta alisabin da Allah ya baka ba anna zalika ka'inun min qabli an ukhlaqa Allah ya kaddar cewa sai na fito da ni da ku zurriyata daga aljanna gaba ɗayan mu sai mun fito daga aljanna Allah ya riga ya kaddara wannan qala na'am yace kware ku na karanta na gani qala fa fima talumuni fi shay'in sabaqa min Allah ta'ala fil qada'i qabli to dan me zaka dinga zargi na akan abin da Allah ya riga ya kaddara sai ya faru da ni tun kafin a halicce ni qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa hajja adamu musa alaihi wassalam sai annabi adamu ya kura hujja annabi musa ai fagalabahu bil hujja wannan hadisi zai ta kawo mana riwayoyin shi daban-daban amma kafin mu je kan riwayoyin tunda lokaci ya kure bari mu kalli wannan dan a gurguje wannan hadisin yana nuni zuwa ga tabbatar da kaddara cewa Allah ya riga ya kaddara cewa sai ya kawo wannan al'umma ta dan adam duniya tunda ya halitta abin da faɗa malaiku kenan bai ce musu aljanna zan kai shi ba inni khaliqun fil ardi khalifa kasa yake bai kai shi don haka kaddara ta Allah ya riga ya kaddara sai ya kawo mu duniyar nan kuma yadda ka za haife ka a garin da aka haife ka da iyayen da suka haife ka da yaran da kake ji dama haka Allah ya niyyar yinka Allah bai niyyar yi ka wani abu can daban ba haka tsawon rayuwarka haka aikinka haka ainihin wato makomarka duka Allah ya riga ya kaddara da haka ibnu abdul bari yake cewa hadal hadithu aslun fi isbatil qadari wannan hadisi asali ne game da tabbatar da kadarin Jabir ibn Abdul Bari a cikin at-Tamhid yace kuma walaysa fihi hujjatun lil jabariyya babu hujja ga jabariyawa masu cewa ai shikenan duk abin da Allah ya ga dama shi za a yi mu ba za mu yi komai ba dan mu kalli mahallin kafa hujja shine mahallin fitowa daga aljanna ba mahallin saban da annabi Adam ya yi wa asa Adamu rabbahu ba shi ba ba ta dan itaciyan ba wannan kasabin shi ne ba yana kafa hujja akan cewa ai saban da yawa Allah yayi hujja da kaddara ba mu kiyaye ya hujja da kaddara ne akan mene abinda Allah ya kaddara akan haka da haka malamai suka yi ta maganganu akan wannan ba suka ce wai akan menene asalin muhallin zargin zargin da Musa ya wa Adamu akan menene cewa ya fitar da su daga aljanna ko ya fitar da mu daga aljanna ba akan saban Allah ba koko me yasa shi kuma annabin Adam ya kure annabin Musa ya nuna mishi ne cewa wani bawa dan Adam bai da haƙƙin ya zargi wani bawa akan wani abu da ya faru sai abin da shari'a ta tabbatar da ana zargi akan shi shine ma'asiya ma'asiya ana ana zargi akan shi har ai ukuba ko to akan wani zaka iya zargi a baka zargi mutum akan ya kai ka zama dogo ko ka zama gajere ko ka zargi mata kakan ya ta ya kai ta yi fada namiji ko ya mace domin wannan kaddara Allah ce ina fata mun gane wannan baka zargin mutum akan kaddara ko kuma a dauka a ce yana iya daukan cewa zargin da hujja da ya kafa mishi saboda abinda annabi Adamu ya aikata abubuwa ne guda uku na farko akwai kaddara a ciki na biyu akwai kasab a ciki na uku akwai tuba kaddara Allah ya kaddara sai an shiga aljanna a farkon al'amari sannan a dawo duniya na biyu kuma kasabin da yayi na aikata wannan sako na cin dan itace da Allah ya hane shi da rudin shedan na uku kuma tuba da yayi to kowane aiki kuma aka yi akwai kaddara akwai kasabi sannan idan Allah ya mutum gam da kasar akwai tuba to ka'idar shari'a kuma shine duk wanda ya tuba akan abu ba a zarge shi akan wannan abu amma yaushe ne ba a zarge shi idan an tabbatar Allah ya karɓi tubarsa shi kuma Adamu an tabbatar wa asa manane a ba wannan ba fatalaka Adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi Adamu ya karɓo su kalmomi daga Allah Allah kuma ya gafarta masa to abinda kai laifi aka sanar cewa an gafarta maka ba za a zarge ka kan shi ba kamar yanzu suka abu da Allah ya aiko da sako akan tubarsu laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar kaman wanda suka juya din nan a Uhud Allah ya aiko da bayani akan tubarsu kamar sahabbai gabaki ɗayan su da Allah ya ce duka ya gafarta musu duk abin da suke Allah ya ce ya yafe musu kamar ainihin wato ɗaiɗaiwan sahabbai da suka yi wasu laifuka aka yi musu haddi wasu sahabbai suka nemi za su zarge su akai annabi ya ce ku zarge su to shikenan babu zargi akan su saboda an san tubarsu irin su ma'iz irin su ghamidiyya da makamantansu ina fata mun gane duk laifin da ake da tabbacin Allah ya fi maka babu zargi a kai Adamu ya kafa mishi hujja akan wannan abin ne cewa ai Allah ya riga ya yafi wasu kuma suka ce a saboda ya kafa mai hujja ne ga waɗanda suka ce sun gamu ne bayan mutuwa a barzahu Adamu da Musa sun gamu ne bayan mutuwa a barzahu cewa ai ita barzahu da lahira ba gidan zargi ba ne gidan sakamako ne zargi ana yin shi ne a duniya da haka koda mutum ya yi saɓan Allah idan ya mutu to ba ka zuwa kai ta yayata wannan saɓan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka dinga ambatan aibin mamaci kar ka cutar da kanka kar ka cutar da kuma sauran rayu rayu masoyansa da haka ba a ci gaba da labarin barnar da mutum ya bayan ya mutu domin ya riga faqad afda ila ma amila to da shi sa annabi adamu inna musa cewa wannan ba abin da zaka zarge ni bane akai saboda nan lahira da mun hada kai a duniya to sai kai wannan zargin lahira ba gidan zargi bace gidan sakamako ne a wasu kuma suka ce abin da yasa annabi musa bai samu karfin hujja ba saboda ba shari'ar su iri ɗaya bace inda yake ibnu hajar da ya kawo wannan ya ce wannan zance ne wanda yake mai rauni ƙarshe maganganu mafiya inganci ita ce maganar da shi ibn hajar ya faɗa da imamun nawawi cewa abin da yake mafi inganci ba a zargin mutum akan abin da ya tuba akan shi ba kuma a zargin mutum akan abin da yake mahadul qadri ne yace musamman kuma mutumin da ya bar gidan duniya darut taklif ya koma barzakh ko kiyama wanda shine darul jazai baka ci gaba da yayata laifukan shi da aibobinsa wannan ma fa alafar da cewa Adamu yana magana ne akan aikin da yayi na cin dan itace cewa kaddara ce duk malamai sun faɗi wannan dan su kore kada kadariyawa su samu abin faɗe a cikin hadisin nan da ko sun samu hujja babba aminan ba kadariyawa ba jabariyawa su kadariya kare hadisi suke cewa ba su yadda ba sam ba ai haka ba karetawa suke gabaki daya saboda idan sun gaskata shi to sun buga wa kansu wuka sun wa kansu walk over cewa sun yadda kaddara da gaske ce to kamar yadda muka ambata malam zai zo zai mana darussa akan waɗannan babuka suna da yawa sai ta kawo riwayoyi daban-daban za ku mu ta kokarin mu dan lalubo fa'idoji mabambanta game da su ana iya koma littafin Fathul Bari na Ibn Hajar ya tattauna sosai akan wannan mas'ala a babukan nan na babu ihtijaji Adama wa Musa babun tattaunawa tsakanin Annabi Adam da Annabi Musa alaihi assalam zamu saurara anan saboda ƙwarar lokaci sai Allah ya kama darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah